بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a mun tsaya a ƙarshen aya ta 234 insha Allah tabaaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi aya ta 235 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 25 ga watan Ramadan shekara ta 1446 ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khilbatin nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء babu laifi a kanku cikin abin da kuka bujiro da shi na wato neman auren mataye wanda aka sake su au akanantum fi anfusikum ko kuma kuka boye kuka bar shi a cikin zukatanku abin da kuka bujiro da shi na neman mata wanda aka sake su ana nufin na magana wacce take wato ba sarahatin ba ba a fili ba alhali an sake su ko an mutu an bar su amma ba su gama idda ba alim Allahu annakum satadhkuruna kunna Allah tabaaraka wa ta'ala yace Allah ya san cewa annakum satadhkuruna kunna ku za ku rika tuna su tunda kuna son auren su walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi alƙawari da su a asirce a boye cewa in kin gama idda ni zaki aura ki mun alƙawari ko mu yi alƙawari da juna Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku yi wannan illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana wacce take sananniya wala ta'zimu uqdatan nikahi Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku himmata wajen daura aure hatta yablugal kitabu ajlahu har sai wato tayi idda shine har sai littafi ya kai lokacin sa mana abinda aka rubuta mata na cewa za ta yi wata hudu da kwana goma tunda mijinta ya mutu sai ta yi wannan ko kuma ya mutu ya barta tana da ciki to sai ta yi wannan ko kuma sakinta ya yi to sai ta yi tsarki uku wannan dai shine hatta ya bulgar kitabu ajalahu wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum ku sani lalle allahu tabaaraka wa ta'ala yana sanin abin da ke cikin zukatanku ko kun faɗa ko ba ku faɗa ba Allah tabaraka wa ta'ala yana sanin abin da zukata suke wato kunshe da shi fahadharuhu Allah tabaraka wa ta'ala ce ku kiyaye shi ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wa'lamu anna Allah ghafurun halim kuma ku sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai hakuri ne yana jirkintawa bayi wala junaha alaikum babu laifi akanku mana babu laifi a kanku fi ma'arratun bihi min khadibatin nisa cikin abin da kuka bujuro da shi na neman auren matattakin da aka sake su ko matattakin da mazajen su suka mutu suka bar su amma ana magana magana ce wacce take abin da kuka bujuro da shi ana nufin magana wacce take a fili ba kun ce kana santa ba shine malam yace kamar mutum yace ni ma fa so nake ne aure dan nan gaba kadan ko kuma banan nan fa insha Allah su nake nima ne aure ko mutum ya kawo wata magana kamar ya rika cewa waditu anna Allah razaqani imra'atan ina fatan Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurfa ni da mata ko wata dai magana makamancin irin wannan amma ba magana a fili cewar wace in kin gama iddan nan ina son ki wannan ana magana akan matar da mijinta ya mutu ya barta ko kuma matar da aka sake ta amma saki uku amma wacce sakin tarja'i ne saki daya ko saki biyu malamai suka cewa ita ka ko irin wannan ma karka da ka kula ta irin cewar ni ma faso nake ne aure Allah dai bai mutum mata ta gari nan da watanni kaza so nake insha Allah zan yi aure ko kuma baraka ka arnaba so nake ne aure har ka fahimci ga abin da kake nufi in dai sakin ta din raja'i ne wannan kwata-kwata bai halarsa ka kawo irin wannan ba amma ana magana akan wacce mijinta rasuwa ya barta ko kuma wato saki ne guda uku Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala junaha alaikum fi ma arratum bihi min khidmatin nisa wato irin wannan ala wato kinaya din ko hannunka mai sanda din au akanantum fi anfusikum ko kuma kuka rufe a cikin zakatanku baka ce mata kana sha'awar yi aure ba ballantana mata fahimci wani abu Allah tabaraka wata'ala ce koma ku rufe ku bar shi kawai a cikin zukatanku Allah tabaraka wata'ala ya san kuna son auren su to kawai ku shiru domin Allah tabaraka wata'ala abin da yake fili da kuma abin da yake boye duka yana sani subhanahu wata'ala yace wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtu ni na fi kowa sanin abin da kuka bayyana da kuma abin da kuka boye inji Allah tabaraka wata'ala sai Allah ta'ala ya ce alimallahu annakum satadhkuruna kunna Allah tabaaraka wa ta'ala ya san cewar za ku rika tuna su mana a cikin zakatanku tunda kun ji wato kuna san su a cikin zuciya za ku rika tuna su to wannan kuma tunawa a cikin zuciya Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai kama ku da wannan laifin ba idan ma za ku yi magana sai dai ku yi irin wato kwatankwacin wacce magana Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya san za ku rika tuna su cikin zukatanku walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi alkawari da su a asirce a boye ku yi alkawari da su cewa lalle ina son ki wace ko kuma ka ce da ita idan kin kammala idda ki zo ki gaya min lalle zan wato zan zo in nemi aurenki duka wannan suka ce kada ki wannan na fata an gane kada ka ce da ita ina son aurenki ina so in fara zuwa zance yaushe ne ne gama idda taki a sai watan gobe to Allah kai mu nawa ga wata kike sa rai Allah to Allah kai mu ni kuma washe gari zan ka gan kai wannan kai tsaye ka ga mata cewa ne kana neman ta ne kai tsaye ka gwada kana son ta illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana wacce take sananniya shine irin abin da ya gabata a baya cewa misali daga ciki bana ina so zan yi aure Allah ya azurta ni da mata mutum ya samu mata ta gari ai ya huta wani abu makamacin haka ne wala ta'zimu uqdatan nikahi Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku himmatu wajen daura auren raki ko daura aure hatta yablugal kitabu ajalahu har sai wato idda ta cika sai ta idda sannan wato ku daura aure din idan mutum ya nemi aure ya nemi auren mata sai aure ta kuma tana cikin idda ba ta gama idda ba malamai duka sun yi ittifaƙi cewa duk auren da aka yi shi a cikin idda auren nan wato bai inganta ba sai dai sun yi saɓani cewa idan mutum yanzu ya auri mata a cikin wato idda ɗin ga shi dai haramun ne to za ta iya ta dawo ta gama idda har yau bayan rabo su da shi ya halasta kuma ya sake neman ta ko bai halasta ba to akan wannan ne wato malamai suka yi saɓani jumhur na malamai suke cewa bata haramta a kansa ba jumhur ba ta haramta a kansa ba zai iya dawo daga bago neme ta amma imam malik Allah masa rahama shi abin da ya tafi shine lalle ta haramta a kansa har abada na fatan gani imam malik ya kafa hujja da abin da aka rauto daga ibn shihab daga suleiman bin yasar umar dan khattab yake cewa ayyuma imra'atin nukihat fi iddatiha sayyidina umar dan khattab khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da aka aurar da ita aka daura mata aure a cikin iddarta fa inna zawjaha alladhi tazawwajaha lam yadkhul biha yace fa in zawjaha alladhi tazawwajaha wa lam yadkhul biha idan mijinta da ya aure ta bai sadu da ita ba farraqa bainahuma sai na umar shi a raba tsakaninsu thumma ataddat baqiyata iddatiha sa'annan ta zo ta yi idda sauran waccar idda ta ta din min zawjiha al-awwal na daga mijinta na farko thumma kana al-akharu khadiban min al-quttab sa'an nan wanda yanzu ya aure ta amma dai bai sadu da ita ba aka raba auren to ta dawo to yanzu zai iya shiga cikin wato manema wa in kana dakhala biha yace idan kuma ya riga ya sadu da ita furrika bainahuma sai a raba tsakanin su din dai thumma taddat baqiyatu iddatiha sannan ta dawo ta gama sauran iddata min al'awwal namijin farko ɗin sun mataddat min al'akar sa'annan ta zo ta yi iddar wannan miji na biyu ɗin sun malam yanki haha abada sa'annan mu zai aure ta ba kuma har abada tsakaninsu babu aure na fata gane bambancin mana shi ra'in ma malik ya saba jihor kenan to kuma idan aka ce ɗaya daga cikin a'imma ra'ayinsa daban da na jihor akan duba shi mai dogara da shi saboda a wayansu masa'il ɗin zaka sami guda ɗaya in ya ware shi kuma ya fi jihor ɗin hujja so daga a gurin wato a matsala ta fikihu ba wai in an ce jimhor akan yi la'akari da maganar jimhor kam to amma idan akwai dalili idan wanda ya ware shi ya kawo dalili sarahatan kuma wanda yake sarihun sahihun to akan ɗauki maganar sa ne ya zama to ta san ta fita jimhor ɗin kai na fata gane amma in aka ce jimhor sun ce kaza wane ya ce kaza kuma kowanne kai gurinka babu wani dalili da kowa ya kawo kawai dai jimhor sun haɗa kan kaza ware daga cikin a'imma ya ce kaza to akan karkata zuwa ga maganar jumhur ne tunda su suna da yawa wannan kuma shi kadai ne amma shi yanzu ga Imam Malik ya dogara ga dalilin sa mun ji shine me wato abinda khalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga shi kuma sayyidina Umar Allahu ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin to kaga yanzu a wannan mas'alar ya kamata a ce me abu karkatuwa zuwa ga maganar sayyidina Umar maganar wato imam malik na fatan gani lam tabaraka wa ta'ala yace wa alamu ku sani anna allah ya'lamu ma fi anfusikum lalle allah tabaraka wa ta'ala yana sanin abin da ke cikin zakatan ku fahadharuhu ku kiyaye shi ku kiyaye allah tabaraka wa ta'ala kada ku zo ku daura aure da su a boye ko kuma kada ku zo ku fara neman auren su alhali suna cikin idda allah yace fahadharuhu ku kiyaye shi wa'alamu kuma ku sani annallaha ghafurun halim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne sannan kuma halimun wato mai jinkiri ne zai yi hakuri bawa ya tasa'a masa ya hakuri ya jirkinta masa na'am
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حياك الله الله تبارك وتعالى يسي ولا جناح عليكم إذا إن طلقتم النساء باب لي في أكونكو إذا كوكا سكي ماتا ما لم تمسوهن متكر دي بكو سادة سوبا أو تفرضوا لهن فريضا ko kuma ba ku ambata musu wani sadaki ba Allah tabaraka wata'ala yace wa mati'uhunna ku ba su mutu'a wato ku ba su wani abu na kuɗi alal musi'i qadarahu akan wanda yake da yalwar arziki ya bayar gwargwadon arzikinsa mata mana gwargwadon dukiyarsa wanda yake da kuɗi ya bayar da yawa wa alal muqtiri qadaruhu akan wanda yake kuma mai arzikinsa wato kuntatacce ne shi ma ya bayar gwargwadon tattalin arzikinsa ne mata'an bil ma'ruf Allah tabaaraka wa ta'ala yace wannan wani mutu'a ne dan jin dadi ne za ku ba su wanda yake sananne haqqan alal muhsinin wannan haƙi ne akan wato masu kyautatawa malamai sun yi sabani cewa ba da mutu'a a gurin mata wato a gurin maza su biyan mata mutu'a wajiba ce akan kowace mata ko kuma wajiba ne akan kowace ba wasu ke cewa eh wato wajibi ne a bewa mata mutu'a matukar dai ba a sadu da ita ba matukar dai ba a bata sadaki wato dole a ɗauko wani abu a bata amma wacce take kuma wato an ambata mata sadaki kun ba a sadu da ita ba ita kan za a bata rabin sadaki na mata gani wasu ke cewa saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wasu ka ce wato dole ne a bewa kowace mata ma inda aka sake ta ko an sadar da ita ko an bata sadaki ko ta sadaki ba duk wata mata kawai sai an bata wato mutu'a ko da an dade ma da yin aure an bata sadakinta an ma zauna da ita an dade in aka sake ta to a bata mutu'a suka ce tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce walil mutallaqat ga ainihin mata wanda aka sake su mata'un bil ma'ruf a basu wata mutu'a dan wani jin dadi sananne haƙƙan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan wato masu tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala wata aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamilan ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama idan kuna san rayuwar duniya ne da adan duniya to ku zo umti'ukunna in ba ku mutu'a wa usarrihu kunna in kuma sake su ka gaya musu haka Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to wannan ya gwada cewa kenan mutu'a har wacce take an dade da ita ma kuma an bata sadaki wato za a bata mutu'a shine dan bata wani abu wanda yake kamar na sallama haka yanzu ka saki matarka to a kaida zaka bata dama ta zauna a gidanka ne in ta ki wannan kuma kai ka fita bayan da haka kuma zaka rika bata abinci bayan haka idan ta gama ta gama idda ɗin to za ka ba ta wani abu gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala wato gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka za ka ba ta wani abu yanzu ta gama idda gobe za ta gama sai ka inta da wani abu sai ka aika mata da shi ko kuma ka bata sai to yanzu wace gashi ai hakuri Allah datar da mu Allah datar da ke da miji na gari shikenan kai tafiyar ka da kyau na baka bata ina fata Allah to Allah tabaraka wata'ala shi ya umarni da irin waɗannan abubuwa ɗin to amma yawanci sai gaba a ba cika yin su ba gaskiya Allah tabaraka wata'ala yake cewa wa mati'uhunna ku ba su mutu'a a sha'abi yake cewa ita mutu'a shi a fahimtar sai yake cewa ba wajiba bace tunda wasu na cewa wajiba ce daga cikin malaman suke cewa ba wajiba bace shi sha'abi yake cewa wallahi ma ra'aitu ahadan habasa fiha ban taba ganin wani daga cikin magabata mahukunta ya rufe wani mutum ya kulle shi akan bai bada mutu'a ba yace wallahi law kanar wajibatan la habasa fiha alqudatu yace qudatu wallahi inda a ce mutu'a wajiba ce to da alƙalai sun kulle mutane akan rashin bada mutu'a yace saboda mutu'an nan shi fahimtar sa ba wato ba wajiba ba ce amma suna ganin cewar wajiba ce to amma kuma ya ne abu ne dai wanda yake kyau abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske ko shakka ba ka zauna da mata shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara kaza to kaga yanzu ka zo ka sake ta la'alla yanzu da man ta riga ta gama idda ai nauyin ciyar da ita riga sauka da kanka la'alla in ta shekara ashirin da aure ko ashirin da biyar kafin ta samu miji za ta iya dadewa wanda suke masu ƙananan shekaru ma za ka ga yanzu sai a saki mace ta daɗe ba ta samu ji ba to yana daga cikin fa'idar ba ta wannan abin za ta ɗan samu wani abu ko ta ɗan yi ɗan jari ko ta ɗan riga ɗan kashewa a hankali kafin Allah ta baraka wata ala ya kama ta kuma wajen aure
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka sake su su mata din min qabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su wa qad faradtu lahunna faridatan alhali kuma kun riga kun ambata musu sadaki fa nisfu ma faradtum to sai ku ba su rabin abin da kuka ambata musu din illa an ya'funa sai dai in su matan sun yi afwa aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi miji din yayi afuwa ya ce shi ta rike duka ko kuma ita ta yi afuwa ta ce rike duka ko kuma aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wato waliyin ta shi yayi afuwa ya ce a rike duka wa an ta'fu aqrabu littaqwa Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku yi afuwa din shi ya kusa da ainihin taqwa mata din ta yi afuwa ko kuma shi miji ya afuwa Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta kirkin da ya faru wato a kankanin inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne subhanahu wa ta'ala kuma zai saka muku akai wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka saki su mata kafin ku sadu da su wa qad faratul lahunna faridatan alhali kuma kun ambata musu wato sadaki sadakinki kaza an ma ɗauka an bayar ko kuma in an jima za a kawo ko za a kawo gobe fanisku ma faraddun to sai a ba su rabin abin da akan bata na batan fahimta wannan shine abin da ya kamata wato miji yayi ka auri mata kafin komai faru tsakanin ko ka sake ta to yanzu za a bata rabin sadaki wa qad faradtu lahunna farida faridatan fa nisma faratun illa an ya'funa sai dai in su mata ne suka yi afuwa suka ce a'a sun barwa shi miji din aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa kudura kulla auren yake to cewa waye a hannunsa kulla auren yake shine malamai suke sabani wasu suke cewa wanda wato kulla aure yake hannunsa shine waliyin ita wato amarya din idan shi ya afuwa ya ce mutum ya rike du wasu malamai suka ce wannan ake ne wasu suka ce allazi bi yadihi uqdatun nikah shine miji din ma'ana sai dai in su mata ne suka yi afuwa suka ce ba ma sa san rabin sun bar masa ko kuma shi miji yayi afuwa yace duka ma su rike ina fata an gane Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa an ta'fu aqrabu lit taqwa inda za ku yi afuwa din shi yafi kusanci da anashin taqwa ku mazaje ku yafi wa matan ku ce su rike duka ko kuma su mata su kyale wa mazan su ce su rike duka tunda ai daga aure na ba abin da yayi yayi abinci ma yayi kaza wannan ma isa kawai rike to wannan yafi ko kuma sai ka ce tayar za ta aure ni ta ba da lokacin ta ta amince wa sun zo neman auren ta tace ni ta zaba inda za ka yafi mata da yafi in ka duba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta wato kirkin da ya faru tsakankaninku kar ku manta wato ainihin alfadla bainakum abinda ya faru tsakaninku na ainihin wato kyautatawa na kirki daga cikin kyautatawa da miji wato miji ya mata ko shine yarda zai aure ta ma kyautata mata shi ma kuma miji ta yarda ta aure ka ta kyautata maka wannan fadl ne wato wannan alheri ne ya faru Allah tabaraka wa ta'ala sai yake tunasar da mu cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta kirkin fa da ya faru tsakaninku kullum idan mutum yana tuna wannan gaba ta wannan aya idan iyalan suka bata masa rai to in ya tuna wannan zai samu sassauci Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tansawul fadl bainakum kada ku manta kirkin da ya faru tsakankanin musamman kuma idan shekaru suka tura ta zamto ta fara gajiyawa ta zama wani iri tunda su mata sun kuma za sauran lafkewa su ragargaje fiye da namiji tunda tana shan wahala tana haihuwa kaga jikinta yana motsin da kai jikinka bayan kar ta zamto ta yi wani iri ta ragargaje kaga to ai kai kar gargaza da ita kaga wa'insu kuma a waje face face da ita din ma kila mata ko wannan wallahu tabaraka wa ta'ala sai kada ku manta kirkin da ya faru tsakan kanu yana daga cikin kirkin kirki shine mata ta zabe ka iyayenta su zabe ka sai kai za su bewa domin duk wanda fuska ce za su baka auren yesu to sun gama maka ta zakiya sun yi recommending ɗinka matuƙa gaya cewa kai ɗin mutumin kirki ne domin ba wanda zai ɗauki yesu ya biya mutumin banza ko da mutane suna ganin wancan mutumin banza ne su a gurinsu da kansa mutumin kirki ne shi sama su a gurin suka yadda suka bashi duk wanda ya baka auren yarsa to lalle shi ya yi indozin cewa kai mutumin kwarai ne 100% shi sa ya baka in ma dai ba 100% ba ka fi 50% shi sa ya baka amma haka kurin ya da kai mutumin banza ne kwata-kwata ba zai baka ba Allah ta baraka wa ta'ala ce kada ku manta kirkin da ya faru tsakankanin ku tausaya juna ku yi wa juna alheri kar dan an samu sabani ka faɗa mata baƙaƙen maganganu ko ita ta gaya maka baƙaƙen maganganu to wannan kuma yayi yawa an samu sabani an rabu an zo ɗiban kaya ai ta gaya wa masu gida magana ta gaya miji magana ta fita daga annob wannan dai yau dai wannan kaya dai an samu an cire da kaza kaza kuma an kwana biyu kuma ta sake dawowa tana neman ya hakuri ya koma ko su ƴan uwan ya zama tsakaninsu da ita wanda suke ta wannan ziga ta ɗin suke ta wannan abubuwan ya zamto bayan ta koma gida ɗin kuma gabansu abin ya dame su yau ta ɗauki man shafawar wacce ta ɗauki fodar wacce duk abin ya dame su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan tansa wal fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa nan
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حياك الله Allah tabaraka wa ta'ala yace hafizu ala salawati was salati al-wusta ku kiyaye bisa as-salawat wato salloli was salati al-wusta kuma ku kiyaye wato sallar tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu kaskantar da kai ko kuma ku tashi kuna bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu dogon tsayuwa fa in khiftum idan kun kasance a halin tsoro farjalan to ku yi sallah kan wato kafafunku kuna tafe kuna yi auruku banan ko kuma wato ku yi sallah akan ababen hawanku fa in amintun Allah tabaraka wa ta'ala ce idan kuka samu tsaro kuka samu aminci fadhkurullaha ku yi sallah din kama allamakum kamar da aka sanar da ku karan fari shine me ku yi sallah ai ku yi sahu ku yi a tsaye da ruku'u da sujjada ku yi malam takunu ta'lamun wato kamar da aka sanar da ku abin da da ba ku sani ba Allah tabaraka wataala ce hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli gaba daya na farilla was salatul wusta da kuma sallar tsakiya in aka ce al wusta ana nufin zababban abu kuma ana nufin na tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas kamar haka ne muka sanya ku ku ne al'umma zababbiya al'umma ta tsakiya hafizu ala salawat ku kiyaye bisa salloli was salatul wusta da kuma sallar tsakiya wace ce salatul wusta malamai suka yi sabani akan wace ake nufi da salatul wusta amma dukkanin su sun yarda cewa wato ko kuma mafi yawancin su sun tafi akan cewa al'asar ce mafi yawanci amma galibin su sai 'yan kaɗan wanda suka yarda cewa akan sallar la'asar ake nufi a sallar isha sallar isha wasu daga cikin magabata suke cewa salatul wusta ana nufin sallar asuba ce cewa sallar asuba ce wannan kuma ita ce maganar umar da abdullahi ɗan umar ɗansa kenan da Abdullah dan Abbas da Mu'az da Jabir kuma daga cikin tabi'ai da Ada da Ikrama da Mujahid wannan ita ce maganar cewa salatul wusta ita ce sallar asuba wannan kuma shine wato ra'ayin Imam Malik fahimtarsa cewa salatul wusta ita ce mai sallar asuba Imam Shafi'i shi ma a gurinsa salatul wusta ita ce mai sallar asuba dalili ko suke cewa gashi a cikin ayar Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qumu lillahi qanitin ku miƙe ku bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuna wato masu kunuti kuma yana daga cikin ma'anar kunut shine wato dogon tsayuwa to kuma sallolin farilla da ake ba wa cikin sallar azhar asba dogon karatu saboda suka ce ita ake nufi kuma baya da haka da Allah tabaraka wa ta'ala sai ku miƙe to galibi daga sallar asuba ne ake tashi daga bacci ai sai saboda haka ita ce ake cewa a taso ku taso daga bacci ku zo ku yi suka ce sallar asuba ita ce salatul wusta wannan ita ce magana ta farko ko ɗaya daga cikin maganganun wato malamai wasu kuma suke cewa salatul wusta ita ce sallar azhar wannan kuma ita ce maganar zaid dan sabi da abi sa'id al-khudri da usama bin zaid wannan su uku daga cikin magabata sun tafi akan cewa salatul zuhur hiya salatul wusta ita ce salatul wusta an rawaito daga shi zai da ɗan sabit yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar azhar da zafin rana walam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wata salla da yake sallata wato wacce tafi tsanani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya hafizu ala salawati was salatul wusta amma dai yawanci kamar yadda bayani ya gabata sun tafi akan cewa sallar la'asar ce saboda wato an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta yake cewa Allah ya cika wato kaburburan su da wuta sun shagaltar da mu daga salatul wusta kuma a lokacin sallar la'asar ce to wannan sai ya gwada cewar lallai sallar malamai suke cewa wannan ya gwada cewa lallai salatul wusta ita ce sallar wato la'asar wannan kuma ita ce magana Ali dan Abi Talib da Abdullahi bin Mas'ud da Abi Ayyub al-Ansari da Abi Huraira da kuma na Aisha dukkan su daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tafi akan cewa sallar la'asar ce daga cikin wanda suka biyo bayansu ibrahimun naka'i da katada da hassanul basari da abi yunus maula aisha umil mu'minin su ma sun tafi akan cewa lalle sallar la'asar ita ce salatul wusla na matan gani saboda haka hafizu ala salawati was salatul wusla ku kiyaye sallolin farilla dukkaninsu kuma ku kiyaye sallar la'asar kamar yadda da yawa daga cikin magabata din suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man taraka salatul asri faqad habita amaluhu duk wanda ya kyale sallar asr ya kiyinta da gangan ya kiyin sallar asr to lalle aikin sa ya rushe kaf abin da ya aiwatar na kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya baza shi saboda ka sallar asr tana da girman sha'ani gashi hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin hujjar malaman da suke cewa wato sallar asr ita ce salatul wusta shine wato wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ba sallar la'asar wallahi hakika an bata aikin sa na fata an gani Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wasu ka tafi kamar qabisa yake cewa ita ce sallar magriba domin sallar magriba ita ce take tsakanin sallolin rana da kuma sallar dare yace ita ce sallar tsakiya amma wannan wato kusan ya kadaita da wannan ra'ayi din Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qumu lillahi qanitin wato ku miƙe ku tashi ku bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu dogon tsayuwa ko kuma kuna masu biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala kamar ne ke daga cikin ma'anar kunuti din fa in khiftum idan kuna halin tsoro ana yaƙi ko kuma dai wani tsoro ya kama ana tunanin wani abu idan an shiga cikin sallah to farjalan to sai zanta ku yi sallah kuna kan kafafunku a tsaye ko kuna tafiya a kafa ko kuna tsaye ku yi sallah haka ba tare da sunkuyawa a yi sujjada a ƙasa ba auru ku banan ko kuma kuna kan abin hawa ya zanto ana sallah akan haka din fa idza amintum idan kuma kuka amintu ya zanto babu wannan tsoro din fadhkurullaha to ku yi sallah fadhkurullaha ku ambaci Allah ana cewa sallah zikirullah na mata gane ku ambaci Allah ana nufin to ku yi sallah kama allamakum kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ku yadda ake sallah ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam malam takunu ta'lamun abinda da ba ku sani ba wannan aya tana gwada mana cewa lalle sallah wajibinta ya kai ta yanda mutum yana halin tsoro ko ba shi da lafiya dole da sai yayi sallah idan mutum hankalinsa yana jikinsa fa to dole sallah tana kansa lalle sai an kiyaye yana daga cikin abin da ya kamata a yawaita nanatawa shine wannan mawdu'in mutane zaka samu wani shekara 15 yana sallah shekara 20 yana sallah shekara 30 yana sallah amma in yazo dab da mutuwa kuma sai daina sallah to kaga bai bashi lafiya ya kwanta ba shi da lafiya sati uku kafin ya bar duniya ko wata ɗaya ko wata uku amma kuma wannan lokacin da ya jinyar a asibiti ko a gida baya sallah to kuma ƙarshen aiki shine babban abin lura akan mai mutum ya cika dole wannan ya kamata mu ɗauki wannan abin mu sashi a cikin zukatanmu mu ne ba mu da lafiya to lalle mu ƙudirci kiyaye sallah alhali ba mu da lafiya ƴan uwanmu ne ba su da lafiya mu muke jinyar su to lalle mu taimaka musu wajen su tashi su yi sallah kana da wani a gadon asibiti ka kira wanda yake zaune a gurin ya yi sallah kuwa ka tashe shi sallah zai iya ya ji alwalan zai sallah zai iya yi a tsayen da ake yi ba zai iya ba sai a zaune ya yi a zaune ba zai iya ba sai a kwance ya yi a kwance zai iya yi a ɓangaren dama karan fara ana yin sallah a kwance ne akan farin dama idan ba za a iya ba kuma sai a ɓarin hagu kuma ba za a iya ba sai a rigige idan kuma hakan ma ba zai yi ba sayar da ciki ne saboda yanayin rashin lafiyar mutum hakan kuma sai mutum ya sallah haka idan mutum zai yi sallah a zaune galibi sallah a zaune ana samun ma'ana domin diya mutane su yi sallah a zaune ba kujera da ake zama akan kujera malamai suke cewa bai kamata mutum ya yi sallah bashin lafiya akan kujera ba inda zai iya ƙasa in wato kafafunsa akwai matsala ko jikinsa akwai matsala sai akan kujera to ya halasta ya zauna akan kujera kamar irin kujerun roba irin wannan musamman kasashen laraba za ka samu kusan duk masallaci akwai kujeru kamar wannan kujerun za ka samu ajiye daga an zo sallah marasa lafiya su ɗaɗɗako kujeru to dangane da wannan malamai suka yi magana cewa to in mutum zai sallah kan kujera ya za a daidaita sahu da shi inda zai shiga cikin sahu shi ba da kujera zai seta ko kuma da kafafunsa zai seta inda kafafunsa ne shi zai baya kenan zai tare wa'ancan sahunsu idan kuma wato da kujera za a seta yanzu kujera ce ta hau sahu ba shi ba saboda haka sai malamai suka amsa a zamanance da cewa duk wanda zai yi sauki gare shi ya zanto babu tsanantawa wani a cikin masallacin wannan kawai ko dai seta da kafafunsa ko kuma ya seta da mai kafafun kujeru mana ko ya seta sahu da kafar kujera ya yi la'akari da kafar kujerarsa ko kuma ya la'akari da shi kafafunsa wallahu alam baya da haka idan mutum yana sallah a zaune wato yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani daga cikin sahabbai bashi da lafiya sai ya ga wani matashin kai wata wisada sai ya ce wannan fa ya ce sujada nake akai manzala ce sai ya karbe ya ce ka aje wannan idan ba in zaka yi sujada a ƙasa ka yi a ƙasa in ba zaka iya ba ka yi nuni kawai yanzu idan zan yi sallah a zaune haka zaka ga mutum yana sallah a zaune yana zaune kamar haka misali ya tada kabbara ya bude sallah ya karanta suratul fatiha ya karanta abin da ya sauka na qur'ani idan ya tafi ruku'un ya ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamida ya dawo yanzu in zai tafi sujada ya kamata in dazina ya haka matsayin ruku'u ya kamata sujada mai tafi haka ƙasa ko to inda ake samu Allah shine in ya tashi dagowa daga sujada kawai sai dawo yanda yake kaga ba haka ya kamata kaga miƙe tsaye tar kenan dama idan mutum yana sujada ai ba tsaye ke tashi ba ko in kai sujada daya tsakanin sujadu guda biyu ai ba tsaye ke tashi a sake koma ba to galibi za ka ga mutum ya sallah a zaune yawanci kuma haka ake rukubun su haka dagowa haka sujadar su haka in ya tashi dagowa daga sujada kuma sai haka to ba ka miƙe tsaye tarke nan kai fa a dole sai mutum ya taka tsantsan idan yanzu rukubun ka haka ne sujudar ka haka to ya kamata in ka dago kare kai sai ka rukubu kuma ya kamata gurin dagowa din kare kai sai tun rukun tunda ai an sani gurin dagowa daga sujjada ai bai kai ka dawo kamar tudun ruku ba akwai bukatar a kiyaye wannan sallah wajiba ce sallah farilla ce daga cikin ayyukan da ake na gabbai ba abin da ya kai sallah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojin mu anan zamu takaita aya ta 239 don Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya tafsirin da muke na sati sati kuma insha Allah sa mun kai suratul nas da Allah sai mu dauko daga dare nan din sai mu dora mu ƙara rakawa kafin kuma Allah ya kai mu da rai da lafiya ya kaddara muna rayuwa sau da ka za mu takaita a nan abinda muka yi daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta muna addu'a ga wanda suka ta tallafawa din nan wajen gudanar da wannan tafsiri Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa musu a mizanin kyawun ayyukansu ya ubangiji ka saka musu da gidan aljanna